على كرمه الحمد لله على منه الحمد لله على عطائه الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه باين الله mu tana bayani akan aya ta farko cikin suratul mulk da kuma wani hadisi na manzon Allah alaihi salatu wassalam saboda gwanintar iya sarrafa harshe da kimiyyan sanin ɗaiɗaikun kalmomi masu dunkule ma'ana mai yawa ɗan ƙanƙanin lafazi da kuma zalaƙa harshe da baiwar magana da hikima da ilimi da Allah ta'ala ya cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi famfam sai ya isar da sako mai yawa a cikin kalmomi kaɗan. Allah ta'ala ya ce tabarakal ladzi biyadihil mulku albarka ta Allah ce Allah shine mai albarka shi yake sanya albarka shi yake bada albarka shi yake saukar da albarka in ka ga mutum mai albarka ko ka ga guri mai albarka ko zamani mai albarka ko magana mai albarka ko aiki mai albarka to Allah ne ya sawa abin albarka abinda albarka take nufi dawamul khairi wa subutuhu Allah ya dawwamar da wani alheri tare da kai ya tabbata har ƙarshen rayuwarka kana cikin rufin asiri da daraja da kima to sai ya ce wanda yake da wannan albarkar biyadihil mulku mulki gaba ɗaya na hannunsa duk abin da ka ga muna yi dinnan aro ne duk aro ne ba wanda Allah ya ba mulki cikakke sai shi kaɗai kansa shi ne mai mulki kuma shi ne mai mallaka da mallaka da mulki kayan Allah ne shi yasa za ka iya mallaka ba ka da mulki za ka iya mulki ba ka da mallaka amma mallaka da mulki kayan Allah ne yasa ce inna nahanu narithul arda duk ku gama gine-ginenku ku gama duk abin da za ku yi Allah ce dai ƙasa ta wace kuma ni zan gaji a bata duk za ku tattara kayanku kam ku taho guri na muku hisabi shi yasa muga muna tafiya ɗaiɗaiɗaiɗai ana tafiya jama'a jama'a ɗaiɗaiɗaiɗai wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai da komai allazi khalaqal mauta shi ya kirkiri mutuwa da babu mutuwar wal hayata shi ya kirkiri rayuwar da babu ita yanan da rayuwa da mutuwa a hannun Allah suke halakal mauta liyabluwakum yayi haka ne kawai dan ya gwada ku amma ba dan gwaji ba ya za a yi mutum ya zauna a cikin uwa wata tara cikin wannan matsi ya fado duniya ya yi wasu shekaru ya fada kabari ya yi wasu shekaru ya tafi lahira kuma ko wuta dindindin ko aljanna dindindin ka san a cikin waɗannan ɗakuna guda hudu da Allah ya ware wa ɗan adam cikin uwa da cikin duniya da cikin ƙasa da cikin wuta ko aljanna ka san akwai gwaji a ciki sai ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya muku wannan ne dan ya gwada ku ya ga wane ne yafi kyautata aiki to kuma shi din nan liyabluwakum ayyukum ahsan wa huwal azizu shi mabuwayi ne algafuru sai ku yi laifi ku ce kun tuba kuma ya ce ya yafe muku rayuwar ɗan adam a wannan ƙasa ba ta kauce ma ko da ya fada alheri ko ya fada sharri ko ya fada farin ciki ko ya fada bakin ciki wasu lokutan ɗan adam halayya ko ɗabi'u sukan wuce da shi a matakai daban-daban shi sa da annabi Allah alaihi salatu wassalam Allah ya bashi zalaka ya bashi fasaha ya bashi wato iko da wajen sarrafa harshe da kuma kimiyyar fidda kalmomi ɗaiɗaiku waɗanda za su dunkula bayani mai yawa sai ya ce mana abu uku suna halakar da mutane abu uku suna halakarwa sai ce abu uku kuma suna tseratarwa abu uku kuma suna kankara zunubi abu uku kuma suna ɗaga daraja kwa ya kamata ya kaɗe kunnen sai ji waɗannan saƙonni guda goma sha biyu daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama me za ka yi guda uku ya halaka ka me za ka yi guda uku ya wato ainihin tseratar da kai me za ka yi guda uku wanda zai zama ya ɗaga darajarka ko me za ka yi guda uku wanda zai kankare maka zunubi sai annabi ya fassara talasun muhlikatun abubuwa uku suna halakarwa wa talasun munjiyatun abu uku kuma suna tsiratarwa wa salasun kaffaratun uku kuma suna kankare zunubi wa salasun darajatun uku kuma suna daga daraja fa ammal muhlikatu annabi alayhi salatu wasallam yace amma su masu halakawar fa shuhhum muta tsananin ruwa duk mutumin da Allah ijarabce shi da tsananin ruwa har ruwa ta zama tsakaninsa da Allah ma yana yin ta tsakaninsa da ‘yan uwansa ma yana yin ta, kai wani rowan ma tsakaninsa da kansa ma sai ya yi ta. Wallahi akwai mai jin yunwar da sai cin abinci, kuma yana da kuɗi. Ya gaji sai ya ƙi hutawa, yana jin bacci sai ya ƙi kwantawa, ya matsu sai ya ƙi zuwa ban ɗaki, bayi da lafiya sai ya ƙi siyan magani, kuma ga kuɗin. Kuɗin nan su za su kashe shi. Matarsa tana cikin damuwa. amma ba zai iya kyautata mata ba iyayensa suna cikin kunci amma ba zai iya basu ba danginsa suna cikin kunci amma ba zai iya basu ba abokan arziki da makota da ƴan uwansa musulmi kai har addinin sa ma in aka nemi kuɗi ba zai iya sakawa da yawa ba sai ce ta Allah ce ba ta yawa ba ta kaɗan ka ba da kalilan Allah ya baka kasira saboda an zo magana Allah amma in ya tashi to wannan busifa ce kuɗin da ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka wa kanka ba kai wani haƙƙin Allah ma wallahi kasa fitarwa yake Allah ya bashi abin ya ce in shekara ta yi ka raba arba'in ka ba da ɗaya wallahi ba zai ba ba in ya ga miliyan arba'in a hannunsa aka ce ka ba da ɗaya duk miliyan arba'in ka ba da miliyan ɗaya sai miliyan ɗaya a cikin miliyan arba'in miliyan biyu da rabi a cikin miliyan ɗari akuya ɗaya a cikin arba'in la sai ki bayawa kun yi tashi bayawar sai ba matarsa tuwo na maina ko ba ‘ya'yansa tuwo na maina to balle ragowar sadaka mutumin da bai tsaye da farilla ba ina kake neman sadaka ko da aka shuhun mutsa san rai na bala'in rowa bala'in rowa har ta shiga tsakaninka da Allah ma ba ka yin abin da ya sa ka da kuɗi ba ka yin abin da ya ce kawa kanka da kuɗi ba ka yi wa abin da ya ce awa addini da kuɗi ba ka yin abin da ya ce a yi wa kanka ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniy wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum to annabi yace kakku yadda rowa ta shige ku shi sa abdullahi dan abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tashi yin kyauta kamar guguwa kowa ya san guguwa ɗebowa take kawai ba lissafi ta baɗe ka da ƙura ta baɗe ka da ƙasa ta baɗe ka da ledodi haka hannun annabi sallallahu alaihi wasallama yake idza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka annaka tutihi allazi anta sa'ilu idza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu huwa al-bahru min ayyin nawahi ataitahu falijjatuhu al-ma'rufu wa bil sahiru yace in kai sallama da annabi ka zo karba sai ya fito yana murmushi yana fara'a kamar shi zaka bawa idan ya bincika ba abin da zai baya sai ya ce to sai raina ko kana so in baka ran falyattaqillaha sa'ilu sai dai kace to ranka dai na hakura na batta huwal baharu yace shi teku ne min ayyin nawahi ko ta ina ka zo falijjatuhu al-ma'rufu kana zurfi kana ƙara samun alheri wal birru sahilu sadaka yaƙi da rowa yana cin abin da annabi ya kafa ya ce babu rowa a musulunci ba a samu mumine mai rowa sai dai mai ba da kaɗan amma rowa a ce kwata-kwata kai baka komai kana cikin musulmi ana jin yunwa ana cikin fatara ana cikin wahala ka ba 'ya'yanka a bushe matanka a bushe iyayenka a bushe abokanka a bushe kai kanka a bushe addininka baya samun taimako kai wannan musifa Allah raba mu da ita ya ce to kun ji ɗaya mai wahawan mutaba da kuma biyo wa sarrai duk abin da ranka yake so sai ka yi to ka halaka don ka ji ana bin sarrai ba nasi Allah ya ce ka kibi annabi ya ce ka kibi an yi ijma'i ka kibi an yi sabani ka kibi sai abin da ranka yake so me hujja ka kace haka kara haka raina yake so to ka halaka sannan na uku yace ijabul mar'i bi nafsihi mutum ya dinga jiji da kai yana takama da kai girman kai takama fankama nuna isa Allah ka raba mu da wannan yace to ukun nan suna halakarwa sai ce wasalasun akwai kuma wasu guda uku su kuma wato suna tseratarwa al'adilu ka zama mai adalci fil garbi wa rida ko fushi kai ko yadda kai kai adalci ko akan maki ko akan masoyi kai adalci ko akan na kusa ko na nesa kai adalci akwai wanda shi duk barnar da masoyinsa ya daidai ne duk kirkin da makiyinsa ya ba daidai ba ne zaka shi ya gina abin akan waye naka ka karɓi maganarsa ko ba daidai ba waye ba naka ba ka watsar da maganarsa ko da daidai ce kaga wannan ai baya bin daidai to in za ka yi adalci ka yi shi ko kana cikin fushi ko kana cikin yarda wal qasdu fil faqr wal gina sannan ka dinga tsakaita rayuwarka kar ka dinga yin sama ka ce komai sai ka sai na ƙarshe komai kai na ƙarshe wanne ne aka fi yayi na can ƙarshe komai kai can ƙarshe to wanda yake can ƙarshe ne ya tashi faduwa kuma can ƙasa yake koma to da haka ka tsakaita rayuwarka in Allah ya dago ka to tsaya tsakiya ita to wannan shi ma yakan jawo mutum wato samun a tseratarwa daga Allah wa khashiyatillah fi sirr wal alaniya da tsoron Allah a fili da boye a fili ne ko a boye ne ka ji tsoron Allah in mutane za su ganka ka ji tsoron Allah in ma ba za su ganka ba ka ji tsoron Allah to sannan yace wa ammal kaffaratu ita kuma abin da ke kankara zunubi din ita kuma shine fantizaru salati ba da sala da an yi sallah a jira wata sallar ya zama rayuwarka kawai jiran sallah kake jira kake a kira ka tashi jira ake a kira ka tsaya Allahu akbar Allahu akbar kace a tsaya Allahu akbar Allahu akbar kace kaka ce kai Allahu akbar ka tayi yawa yanzu ne muka yi la'asar kaga ha an kira magarba yanzu aka yi magarba ha an kira isha yanzu muka yi isha daga kwanciya ta ha an kira asuba as-salatu khairun min nawm kana duba ko kana fada an ya ladan ba makaraye ba to karama rayuwarka kawai jiran sallah kake mai jiran sallah shine wanda da an kira sallah zai aji abin da zai yaje yayi ta to annabi yace kai rayuwa irin na mai jiran sallah wannan zai kankare maka duk zunubin da kai wa Allah in dai ga baka da wani abu a rayuwarka sai jiran sallah wa isbagul wudu fi sabarati kuma ka dinga cikakkiyar alwala komai tsananin sanyi yanzu ana sanyi to in ma babu abin dumama ruwa ko da ruwan sanyi ne ayi alwala cikakkiya a ciccuda ko kana da kaushi ko kana da faso cuɗa ruwan ya shiga wannan sanyin da kake ji muku-muku kana makyarkyata zunubinka ne ke zubewa to yace wannan yana kankarewa wa naqalul aqdami ila jama'ati kuma duk nisan masallaci ka tashi ka je ai sallah da kai indai akwai masallaci ka tashi ka je ai sallah da kai wannan tafiyar zuwan da tafiyar dawowar Allah yana kankare maka zunubi sai ce su kuma abubuwa uku da Allah yake daga darajoji da su wa amma darajat fa it'amu ta'ami kawai a tayin abinci a gidanka akwai wani bawon Allah kullun na shiga hizba sai na masa addu'a yazo da safa tare da mutane an cika matan aure sun zo wata ta tashi bata karya ba wani mijin ya gudu wani ba kudin haya wani babu kudin zuwan yara makaranta wani ya je asibiti babu kudin da za a sai magani an cika a hizba ya zo ce yanzu haka malam kuke da mutane ce insha Allah kullun ta duniya zan dafo buhun shinkafa daya da abinci da nama a dinga kawo nan mutane suna karyawa tun da ya fara hayo bai tsaya ba da irin waɗannan masu zuciyar da zaka zo ka ga wani a cikin wahala mace ta kawo ƙara da karya ce ba ta yi ba an cika mata faranti da nama ba magana ta ƙare ba inda ɗan dubu ɗaya ce ga shiki kuɗin mota shikenan magana ta kare dan mafi yawan abin da muka gano hatta taɓarɓarewar tarbiyyar yana da alaka da talauci wallahi yana da alaka da talauci mutum ya haifi yaya goma ya kasa rike su ya zubar da takwas a titi yanzu wannan satin da muka je muka tsunto yara karkashin gada guda 220 layin ka gani har da dan shekara uku hudu wasu ma ba su da lafiya wani ma tun lokacin da aka yi abin nan an harbe shi a kafa abu kafar tana nan ba a je an gyara ba a ƙarƙashin gada ga sanyin nan da ana yi kaga yaro ya je ya kwanta a haka wasu kuma a gidan kallo a gidan kallon nan nan za su je su biya kuɗi su kallo to bencin da aka yi kallon kuma a kansa za a kwana da safe kuma sai a shiga gari an gano wani a warce an gano wani a ɗauka an gano wani ka ai kaza kuma ya'yan musulmi ne Allah akwai waɗanda ma har wani yaro ya yi tilawa ma ya izu talatin ya haddace izu talatin rayuwar ta kare ya zo ya shiga gararan ba a titi in kaga intabiyun da ake wa yaran nan abin zai baka tausayi daga duk jihohinmu na arewa jihohi goma sha uku da ƙasar nijar to it'amu ta'am din nan a karfafa shi wa ifsha'us salam kuma a dinga yi wa mutane sallama ko ka san mutum ko baka san mutum ba in dai kaga alamar musulmi ka ce assalamu alaikum ba sai dan kai ka duba kaga akwai bajan kungiyar ku a jiki ba yawa ifsha'us salam shine yaɗa ta ga kowa wa salatu bil laili wan nasu niyam kuma ka dinga yin sallah da daddare lokacin da jama'a suke tsabar bacci kai ka tashi da daddare cikin duhun dare ko raka'a bi kai ka ce Allah ba wanda ya gani ina raka abin nan sai kai yadda na ɓoye ta ba wanda ya gani Allah kai mun ka kankare mun zunubin da ba wanda ya gani yawa suna nan da yawa ba wanda ya gani sai Allah اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بينا بينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوموا لصلاتكم